ran masa rahama ya ce ma an jaba da hudun min al-gawani fi kulli ma mada min al-zamani ka misli ummi shaykhina rabbani aisha at-tahirah al-hasani وما لحوائية صخر لحوائية صخر كما لها بشيهنا إمام العلماء في واللواتي جئن بالمختار وحزبه وصحبه الأخيار إذ أنجبت به رضا مسددا محذبا ممجدا مسودا من بعدها بالشرف الطيني والشرف العلمي والديني محمد النجل الفتى المختار المختار نجل الرضا أحمد ذي الفخار محمد نجل الفتى المختار نجل الرضا أحمد ذي الفخار نجل المفخم الإمام العالم سيدنا محمد بن سالم wannan yan baitoci abin da ke faɗa a cikinsu cewa ba a taɓa samun wata mata zaɓaɓɓiya wacce take mawadaciya ba ko kuma wacce take mai kamewa ba ko kuma wacce ta fito daga gidan kirki ko kuma wanda ta fito daga gidajensa gidan malamai ne ko kuma wacce ta fito daga gidajen iyayen da gidajen shehurai ne ba ta samun wata mata da ta zaɓaɓɓiya da ta haifi wani ba a dukkan wasu zamuna wasu daga cikin zamunan suka wuce kamar aisha ita ce uwar mahaifiyar rashin tijjani ya ce babu wata ya ko jika ta kakanmu hawa'u da take da alfahari kamar aisha da ta haifi shau tijjani idan malaye faɗa haka wani zai ce a to ina mahaifiyar ta haifi manzo Allah ina mahaifiyar sauran ta haifi sauran annabawa ina mahaifiyar mahaifiyar da suka haifi sahabbai to sai ya san za a faɗa ka sai to shi wallaba ti ji'ina bil muqtani karka ji mun ce ba a samu wata zaɓaɓɓiya da ta haifi wani kamar mahaifiyar shi da ta amma fa banda wadda ta haifi annabi sallallahu alaihi wasallam banda wadda ta haifi ɗan uwan manzan Allah ma'ana annabawa da manzanni banda mahaifan banda mahaifan da suka haifi sahabban annabi wa'annan banda wa'annan don karkace ya ce a mahaifiyar shi janar ta fi mahaifiyar annabi kenan ko ta fi mahaifiyar sauran sahabbai ko ta fi mahaifiyar mahaifan sauran annaba da manzanni ce a da shi ne sai maka togiya ya ce sai wanda suka haifi wanda suka yafi annabi da ‘yan uwansa annaba da sabai da manzanni ita fi kulli ma mazamin zamani cikin abin da yake daga zamani ba a samu maka misali kamar ummi shafinar rabbani mahaifiyar shehu nan namu da yake abin dangana ga ubangiji wace ce aisha ta fashe da alhassani ita ce sai da aisha tsarkakakkiya alhassani wacce take tsararriya a fijiya فما لحواء يتفار با وتجيكا دانا نا حواء da take ta samu wani alfahari kamalaha kamar inda Aisha ma yake shi da ta samu dan me bi sheikhina imam ulama saboda ta zo da shehu mu shi shugaban malamai sai toge ce shi wallawati amma karka da mun faɗa wannan amma fa banda wanda suka zo da suka yaji al-muqtar shi ne manzon Allah wa hizbihi da jama'a sa annabawa da manzanni wa sahabihi al-akhyari da abokansa wanda suka zaba uban da iyayensa iz an jabar da yi ridan musawwada don ta haife shi yana yadda je abin shugabantar abin kasartarwa muhazzaban abin tsarkakewa mumajjadan abin girmamawa musawwada abin shugabantarwa ta haife shi sadidi muhazzabi mumajjadi musawwadi daga wata same min ba alhazi sharafi tsini ta same dan ne daga mijinta wanda yake madaukaki addini wato ya danganta da shurafa wa sharafin ilmi mijinta wanda yake ya gidan wanda ya fito daga gidan ilmi wa dini mijinta wanda ya fito daga gida masu addini wane ne mijin nata yake muhammad muhammad najr al-fata al-mukhtar in baka fashe shi ne muhammad da shi wata jami ahmad dan muhammad shi kuma muhammad najil muktar dan muktar najil rida shi kuma muktar shi kuma dan muhammadu rida shi kuma muhammadu rida dan ahmad dan ahmad shi kuma zulfakhari wanda yake ma'abucin alfahari shi kuma ahmad najil mufakhari da ne na wanda yake abin girmama al-imami shugaba al-alim malami wa kenan sayyidina muhammad ibn salim shi ne dan salim ya faɗi kakannin shugaba guda biyar a wannan baiti muhammad dan muhtar dan muhammadu rida dan ahmad dan muhammad bin salim to da aka faɗi kakannin shi wata zanen guda biyar a wannan a wannan wuri to sai zai fakkin kuma baitocin yace najlu abin da ake ce najlu najlu mufakhari da ya faɗa al imam al ali anjabat al mar'ad idan aka ce maka anjabat al mar'ad ai ata dina jidin kai ai kare ne ma'ana ta zo da dawon da yake mai girma fa'iqul fa'iqul li ghairihi wanda ya fi waninsa والغواني من ذلك غواني جمع غانية وتجمع غانية قال ابن مصباح يا فتاة ابن مصباح غنية ابن ذلك غانية غنية المرأة بزوجها ما تتودى تتمجنتا من غيره لغولنسا فهي غانية موداتيات مخففا والجمع الغواني وعليه قول الشاعر لآل الغواني ما هن وخلتني لي اسم فلا أدعى به وأول wata wanda ke cewa ganiya mace wacce take mawadaciya an fafasara ta da yawa ita mace mai kyau ba ta bukatar sai ta sa jambaki ko sai ta sa hoda ko sai ta sa jagira can ta ya ishe duk ana wannan gyare-gyaren to can da bai zo ba sau da haka in ma su irin wannan mata shawawa sun kaga sun yi wannan to kamar yadda wani ke cewa yake cewa ne لبسنا الوشع لا متجملات ولكن كي يصل به الجمال سئل wannan matan in kaga sun sa kaya mai kyau da sarka mai kyau da zobe da azubi na zinare to in kaga sun yi wannan sai wani ne ba wai don su yi kyau ba dama suna da kyau a'a kai ya sunna bihil jamala suna son su kiyaye su kiyaye kan ne ba wai sun sa don su kyau bane to saboda haka yana cikin fasarar ganiya wacce ta wadata da san da ya wadata da ita gabarin kwalliya ganiya wacce take ta wadata da mijinta ba ruwanta ta kowa mijinta kawai shi ne ganiya wacce ta zama a titiya kamammiya ba ruwanta da kowane namiji dina daga cikin fasarar ma'ana ganiya mace ganiya wakil aka ce al-ghaniya al-mar'atu allati tutlabu wa la tatlubu matar da maza su suke neman ta ita ba ba zo ba za ka ta jira ne mawar ba can ta sai dai a zo a neme ta ba ita wai ne ta tana nema ta ga wani ta ce tana so ba sai dai mazaje ne za ka fi suna kanta yana daga cikin fasara ganiya wakila ka ce aljaniyatu bi husniha an zina wace ganiya ita ce ta wadata ba sai ta yi wani kwalliya ba wallati ganiyat bi baiti abu abawaiha aka ce kuma ganiya ita ce wacce ta wadatu da gidan iyayenta duk abin da take nema a gidan a gidansu akwai ba sai ta je wani wuri ba shi ma yana daga cikin ma'anar ganiya walam yaqalaha sibahun ba ta kuma wani iri ba ce ta ba ko an je wani yaki an kama ta ba ta ba aw shabatul azibatu zatu zatu zawjin ko kuma abin da ake nufi da zariya mace kamammiya wacce take tana da miji أولى وذكرت في آبا هكذا فكفت بتدريد أكي نقالها ذكره في القاموس كما لا أمتاز في القاموس وذكر غيره ونوسك من شاء أن الم... أنها المرأة اللطيفة الحسنة الخلق أبن ذاك قالها ماشي تتبسى لكتشاوان هلتا لكتشاوان تجيها وتصيح إرادة هذه المعاني كلها أو جلها وأن صبوبي لكذا من فرعاتها وتتشي قالها من كذا من كذا yace to wa'annan wannan zofi da kaji mun faɗa duka sun inganta ko wasu su min wasu kulli huratin kamilatin duk mace da take yace cikakkiya to a iya gaya mata wannan suna ganiya intaha wata sai iratu wa ma da yake kuma wa ma min qawli ma ma ba min zamani waqi'atun ala juz'in wato yana nufin wani yanki na zamani وعليه إن أنت فعلك فكل المضاف إليها دو أبن لأك رابع زوى كما إنه يدل على الاستغراق إن نوني إذا تدلمي لسائر أجزاء الزمان الماضي كدك الزامن وصوك لكدك الزامن للتوجه luqi ima dan wannan ta aukure allati hiya al-mudaf ilayhi wa akra ba zuwa gare ta alal muqaddari ga abin da yake muqaddari mun al-munakkar wanda yake nakira wa ma li hawaiyyati hawaiy ma li hawaiyyati kaga nakira an zaba ta da nakira والمراد أن لكن في كل جزء من الزمان أكون جزء إلى الزمان من آخر الزمان من أجزاء الزمان لغايتين جزامنا والزمان, والزمان كسحاب اسم للعصر أن لكن الزمان كون جزامني كزمني كما الزمن متحركة زمان زمان ويطلق لنا على كثير الوقت أنا كان أنت زمان أنا نبن لوك وأتوي لوك شيء من أوه وقليله غزل زمان أنا نفهم لوكشي من أوكو قلقان اللوكشي كما في القامون وغيره إن شاء الله المثل كما الم- الشبه في مثل ما ليس مثل أولا كتير مثل شين الشبه كما والنزير كما ليس ونحو المثيل كما الشيما غنش النزير أنا نفهم مثيل واللي كما كأمير والأم أولا كتير من الأم بالضم أم وقد تكسر أمي أم كو أمي المراد بها أبنى جنبي لها هنا الوالدة مهنفها وعائشة عائشة كما أقبل ألم ألم أم شيخ رضي الله عنه ألم من سناني إنما هي في شيخ جاء الله للشي وهو وهو يدل شيء بدل بدل من أمي أو عطشم قواعدة في بيان لدرش والطاهرة ليتكم طاهرة وصف لها صفة لقيت عائشة وكذا الحسان ليت كتنجتشها ومعناه العفيفة كاملة وفي القاموس هذا تكون kamun wamra'atun hasani wato mace wacce take kamanniya ka sahabin ai asifatin aw mutazawwijatin abin da ake ce mata hasan wacce take kamanniya ko ko mace mata mai aure inda wa fi kalamin sayyidina hasan radiyallahu anhu akwai a cikin zancen hasan bin sabit Allah ya dade shi hasan radiyallahu anhu da zan garibatan wato mata wacce take kamanniya wacce take afifiya wata ba a ba a danganta ta da kowace irin kokonto yace wa hawaiyatun da yace mansubatun abin an dangana ne ila ummina hawa zuwa ga uwar mu hawa kakan mu mata annabi adam wal fahru yace abin da yake al fahru at tamaddu yahsal kamal ayabu mutun da dabi'u shawawa wa dhamiru ilaha kaga ni ko lamirin da yazo ga da li ummi shaykh radiyallahu anhu ina magana mahaifiyar shi zani وإمام العلماء أبن داجن من إمام العلماء شغبهم على المقدم جماعة شيني أنغا شيني شيني أغبا شيني زغور في تحقيق العلوم وذن تبتد إليه ولا يكون كذلك باع شو مكان إمام العلماء إلا من كان جامعا لعلم الدراسة وعلم الوراثة في وانت حتى علم من الدراسة دون الوراثة والشيخ رضي الله عنه من ذلك بالمكانة التي لا تنكر شو جانب قوة يا سيدي وانا مضي وانا باع مضي يا كي وانا مضينا علم الدراسة وعلم الوراثة وسواء ديت سواء بمعنى غير بندا وهي بالكسر سواء والضم كو سواء أنا سواء سواء سواء اللواتي كو سواء اللواتي أنا من ضم أنا من كسرة وجئنا ديت وجئنا أي أتينا سكزو أي غير اللواتي أتينا بندا وأنت سكزو بالمختار والإسكار في النبي زعبت نبينا صلى الله عليه وسلم وحزبه صلى الله عليه وسلم جماعة صفينا أن بعد والزمين طائفته شنو جماعة النباوة إذا الحزب أبن الله جل الحزب طائفة الجماعة والمراد بالأمن والمراد يجي أبن الله جل من حزبه جماعة أربعة النبي لجماعة أربعة الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام النباوة من زني أبن شاء الله يثبت على ريش وصحبه صحابته صحابة رضي الله عنه الله درس وإذ إذ من قوله إذ أنجبت إذ ظرفية واتو إذ ظرفية قوت عليلية wato in zarfiya ne sadda in kuma ta'aliliya ne saboda saboda ta zo da ko ta'aliliya kenan sabab sababi kenan in kuma zamani ne a iz zamanin da ta zo to da ka iz ina ba da ma'ana biyu ko zarfu zamani ko kuma a wato na harfe illa أي أي وقت إنجاب هذه إن تنتهيه أو لأنها عند به رضي الله عنه وصبر تاهي في الله شو جان الله يدري وردا لتجي لتجي أنا في شيء ردا يعني يدري وما بعده منسوبات على الحال ذكر في حالين إذ أنجبت الرنا ومسودة iz anjabat musaddadan muhazzaban mumajjadan musawwada dukkan su wa'annan mansubat alal hal dukkan su halaye ne mansubat alal hal min fa'il anjabat hiya wato hiya shine shine fa'ilin anjabat ومن يتي الجار من قوله من بعلها تتعلق بعنجبت يا رتيت عنجبت والبعل هنا الزوج والشمدي والشرف أبنى كنين الشرف الطيني أي الشرف النسبي وأن النسب مدوكة ياتي وصفه وصفه بما لا يصف الشيخ الجاني وأن لأن نسبته الثانية دنجن الشيخ الجاني مدوكة ياتي مرفوعة إلى سيدنا محمد النفس الزكية يا دنجن أدوها محمد النفس الزكية ووصفه أيضا يصف أن ترشكما بالشرف العلمي يتي دوكك علمي وأن يفتو عجلان علمي والشرف الديني أصبحت هذه الدعاء يعبط أجلاء علمي لأنه كان من العلماء العاملين والأولياء الواسلين رضي الله عنهم إيانا تشكون وليي ما لمي ما تأكل علمك دوليي وأن تكا سألود الله الله يدلش الله يدلش ومحمد بالفتح محمد بدل من بعلها بدل لك مجد أن لديه وهو الموصوف shine fa aka samanta bi ma zikir da wannan tsofi can daga mun faɗa min anwa'i sharfa daga nau'o'in daukaka والنجل هنا أبدا كيف النجل أنا الولد دا والفتاة ثوري أراد به هنا أبدا ما لك نبي لشأن الكامل الفتوة لتكتش متنشي التامن نجلة لتكتش جرمة المختار أبدا كيف المختار اسم الجد سيدنا رضي الله عنه سنن كاكا شهر ذلك جنان وأحمد أحمد شيما هو جد والد سيدنا شيكما كما يبين شهر شهر ذلك ووصفه بذي الفخار يا أم بجهد الجامع أبو شعر الفاري أي صاحبه مع أبو شعر الفاري لجمعه بين قرائب المضايا يحسب الإعتار نوء إن درجوجي وتلائد قرائب المضايا سبب درجوجي وتلائد هذا الطوفنت وهي ذات إلى أطراف عرض, عرض المجد أزر المجد وتصبب الإعتار أورور وتجرمان wa akhadhi iyaha min maqaidiha ya ta ya ya ruko girma daga inda aka aka kullo su lijami bayna sharaf al-ashin bayna sharaf al-aba'i wal ajdad ya taro tsakanin iyaye da kakanni dukan su madauka ne wa sharaf an-nafs wal abna'i shi kansa madaukaki ya ya madaukaka ahfad jikoki madaukaka wal mufahham abin da kike mufahham al-mu'azzam abin girma إذا إذا التفخيم أبدا لكن إذا التفخيم التعظيم جرم ما ومحمد بالفتي هو الموصوف شنو ذاك فصل شنو ذاك فصل أن بالمفخم أبين جرم ما وبالولي شاكس من ذلك الشيخ ولي العالم مثلا وهو رابي عن ذلك سيدنا هذا الله شنو كاكن شور جنة هدو كاكن شور جنة هدو وسالم كما سالم هو جده الخامس شنو كاكن شور جنة بير فمن يسمي شيخ إليه ولا يجي دنگل شور جنة هدو ابن سالم ka ahli sahara ga ma'amuda sahara wa ahli dunan da mutanen dunan suna dangana shaitan ga ga ibnu salim fa innahu yusibuhu yana dangana shi ne ila khamis jaddihi wanda yayi dangana to jari to yana dangana shi ne ga wannan kakansa na biyar muhammad ibn salim wal alla sababa yake wa ne yawa shi ne dalili bi nisbati shay'a ilayhi da ke dangana shaitan zuwa gare shi kaunu jaddihi arrabi kafancewa kakansa na hudu sai muhammad ibn salim هو الذي استوطن عين ماضي شين يدون عين ماضي إلا كان بشوف لأن أولا نفرقه من أجداني لك كميقا فجرى سيمكن أنا على الانتساب إليه أنا دنجر شوف جهنزا غليه من بعده باينزا من بعده من ذريته أكي دنجر ناشد أغا أعنزا والله أعلم سوق فصر أنا إذا يقول رحمه الله تعالى ما لنا جاء الله يدلشي ما أنجب الهرة كريمة النصر وسمت جرما دنجني ولا عقيلة wani aƙilata jalilatul hasab ba ba wata mata hankaltacciya wato aƙila ke nan wata take wato mai girman daraja fi kulli ma salama min al-amsal a cikin zamunan da suka wuce injaban ba a samu wajen ta haihu ba ka injab ummi shayna al-qutb ar-rabbani al-jalil al-miqdar kamar mahaifiyar shur janna sahabi shur janna qutbun nan ba mai girman daraja ala an baka sani ba wahiyar azimatul qadr ita ce mai girman daraja wa sha'ani da sha'ani ma ce ce sayyidatuna aisha fasihatul insan sayyida aisha farkakkiya kamammiya fa ma li imratin min manati min manati ummina hawa ba wata ɗaya daga cikin ƴaƴar uwan mu hawa wa abina adam da uban mu adam amince Allah ta bata azrai fa ba ta da ba wata ta samu faro alfari shawi fakhraha da yayi daidai da alfarinta li wuladatiha saboda ta haihuwa da dalilin hadal imani ga wannan shugaba shi ne shugaban amma gairun nisa ita amma babban da mata yi allawati a tainin binabi na al-mustafa al-muqtar banda matar da ta zo da manzon Allah ita ce ita ce Amina wa hizbihi al-anbiya alayhi salatu alayhi wa alayhi salatu alayhi salawat salawatu rabb banda kuma mahaifan da suka yi fa annaba da manzanni amsa Allah ta bata gare wa kaza haka nan banda allawati a tainin bi sahabatul kiram iya mata iyaye wanda suka yi fa sahabbai masu girma ذوي المراشد الطلية ما درجوجي ما دوكا التي لا تدرك ولا تراب ولا برائر كرم كبر سبقوا أمي أساميتا وذلك لأن عند به جامعا لأوصاف العدالة صاحب شوت جريات شوت جلو اللي تعرض صوفا عادلتي مستكملا لنؤوت الفضل يا شكا كم تذكر صوفي نفرنا والجلالة الجرمة من بأرها دقى مجد على آخذي واللي يرقوا من كل نوع دقى قوة نوع من أنواع المجد دقى نوع الجرمة بطرف بطرف almustawi da kulli nau'in da wani gefe wanda ya taro dukkan nau'o'i nau'i daga nau'o'in shugabanci wa sharaf da dauka wane ne kenan wa huwa sayyidina shine shugaban Muhammad Fatah shine Muhammad Fatah Nazil Fatah dan saurayi na alam muazzam qadri ne girman daraja sayyidina al-Mukhtar shine shugaban Mukhtar Nazil Rida dan Muhammad Rida Maulana Ahmad shine shi kuma dan shine Maulana dan Maulana Ahmad ذي المزايا والفخار مع أبو تندرون إلى الفاري وهو نجل المفخم فيما قال لم يجرم المفخم قدره وأن درجة تجرم صراحة أبين لا شناية باقويبا شين سيدنا محمد فتى ابن سالم شين محمد فتى ابن سالم الجامع بين على درجتي العلم والولاية والليكار فكان درجة علمي لنولي تقى رضي الله عنه وأرضاه الله يددسه يددسه وجعل الوجه الكريم متقلبا والله يسنيا wato fuska mai girma ita ce majuriyarsu wa masuwahun matabbatarsu amin wa kaddaman nazim rahimahullah ta'ala umma shekar radiyallahu anhu anan malin ya fara magana akan mahaifiyar shi wata jari kafin ya kawo maganar mahaifinsa fi zikri a ambato ta'adduban dallada bi adabin sunnah da dallada sunnah manzo Allah a fayyid bakakiya fa fi sayyi muslim ya ba cikin sayyi muslim min riwayat jarir daga riwayat jarir ya rubuta ammar ibn al-qaqa daga ammar ibn al-qaqa an abi zar'a daga abi zar'a عن أبي هريرة أشي كما كربك أبي هريرة قال أبو هريرة جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم وليعظه ذنبا ذا الله قال يتي ذنبا ذا الله ما أحق الناس بحسن صحابتي ونيني أتكم متعني يفتن شنطا إن شوتتا وزماء من أبو شيش لكو قال سيما ذا الله أمك ما يجبتا ثم قال قال سيما لأباري ساكي تشوها يتي سيما تمي ساكي تشوها الله ثم من باين ما يجبتا وأكما kala sai manzo Allah summa ummaka sannan mahaifiyarka kala mai bada labari yake summa man sai mai tambaya annabi zaki ta to kuma sai wa kala sai manzo Allah summa ummaka sannan mahaifiyarka kala mai bada labari yake summa man sai mai mai tambaya manzo Allah zaki ce da shi sai wa kuma kara summa abuka sannan sai mahaifiyarka wato ummuka ummuka ummuka ummuka to uku sannan abuka to sai da shi malam da zai tarjama shi wata jani sai ya fara da maganar mahaifiyarsa kafin ya kawo maganar mahaifinsa kafin ya fara faɗin mahaifinsa sai ya fara faɗin mahaifiyarsa ce to ya yi aiki da hadisin annabi tsarin da wani zai tambaye shi wa ya fi cancanta ya wa biyayya ya ce mahaifiyarka sai wa sannan sai mahaifiyarka sai wa sannan sai mahaifiyarka sai ya faɗa su uku sannan ya faɗi ya faɗi mahaifi saboda muhimmancin mahaifiya musamman ka shi ma malam ya amfani da wannan hadisin sai ka ce a ya bai fara ya kamata a yi fara faɗan mahaifin shi wata jani a tarjama sa kafin ya faɗi mahaifiyarsa da wannan shi ne abin da ya dogara da shi an su ba na duk abin da ka ga sun yi suna da inda suna daga inda suka samu suka samu asalin abu to shi ma ya samu wannan daga hadisin annabi wa fi tasrihu a wannan hadisi akwai bayyanarwa bi taqdimi haqqil ummi fil birri a gabatar da haƙƙin uwa a biyayya فكان من العدم سيدنا daga ladabi taqdimuha a gabatar da uwa fi zikri a ambato fi misal hadha al maqam irin wannan matsayi wa hiya radiyallahu anha Allah ya dada ita al qurratu al afifatu yati kamamiya al masulatu wa taimaka wa take kiyayya as sayyida aisha al tahiratu al maimuna sayyida aisha farsakiya min al barka bintu sayyid al jalil ita ma yar shugaba ne babba al fadil mafi al asili min asali abi abdullahi sunan mahaifinta kenan dan dan Abdullahi Umar Abdullahi Sayyidi Muhammad bin Sanusi At-Tijani Al-Madawi shi ma wanda yake ya danganta ga wannan kabila ta tijana kuma mutumin ainihin marlin at-tijani yake tijani nisbatun ila qabilatin ya dangane zuwa ga wata kabila ma'rufatin sananniya hunaka a can ka gani ko tijana su ne sunan sunan kabila don haka ake ce ake ce tijani ko bit tasdidi wa takhfifi at-tijani da tasdidi ko kuma at-tijani da takhfifi su an dangane ne zuwa ga tijanaka wata kabila ce to da ba kamar yadda wasu suke cewa ko shakkinci ne ko mai turjani ba turjani bane turjani ne turjani dan albarka shehu turjani ba turjani ba ne tijjani tijjani ko tijjani dangane ne zuwa ga wannan kabila ta shi wajen da take ainihin maru wani ya karyatu ma'arubatu alkarya ce wato wato kabila alkarya ce ita tujana ta ɗin shi za ka ake dangana shi wajen ga wannan alkarya tujana ɗin وهي قرية معروفة إذا القرية تجارة معروفة سنية شهيرة بينانية من قرى الصحراء الشرقية لدى القريون واتو القريون صحراء تقبض من بلاد المغرب لدى بلاد المغرب المغرب وأما والده مكسم وما يفسد فهو كما قاله في جواهر المعاني كما عند ما لا يفقى جواهر المعاني تعشيني الشيخ شيء العامل الإمام شugaba kabul islami ko gon musulunci abu abdullahi الكوية سكن سيد محمد المختار بن المختار سيد محمد المختار كان عالما ما يفهم من شهد جارع ما لمين ورئا من غزين متبعا للسنة نبيا السنة نبيا السنة النبي زاد في الجامع يا قارع أشكي صلوك ما يفهم شهد جارع أشكي لتاف الجامع إشي ذاكرا يا كما من يوم أمتا الله لي مدرسا للحديث كرنت الحديث والتفسير التفسير وذكر في الجواهر يا أمتا أشكي الجواهر وكذا في الجامع هكذا أبو ذكر عن أمة الجواهر هكذا في الجامع هكذا أن الروحانية وروحاني كانوا يعطونه سنازوا وجم من ذن الله آه وجم ما يفنشون الجاني سنازوا ما هي وروحاني سنازوا ورهم ما يفنشون الجاني ويطلبون منهم تفسيرهم suna so waye yayi tafsiri da su zai yayi amfani su duk abin da suke so ya sa su yi فكان يمتلئ ما يبيش الجنة آه ويقول له يا جوز اتركوني وربني لا تدخلوا بيني وبين الله تعالى كركو شكا فكاينا دع الله لا حاجة لي بشأنكم مثل الله ني بان da bukata an rafe da wannan Allah ni da Allah ko wannan rata ba na neman ku kawo mun kaza ko ku ture mun kaza kurun Allah ya ishe ni wa kana la ta'khudhu lawmatu la'imin billahi duk wani zargi don ka aikata abu inda na Allah ne to duk wanda zai zarge shi ya zarge shi baya jin tsoron wani mai zarge inda abin abin da yake yi akan gaskiya yake to duk wanda zai zarge shi ya zarge shi baya jin tsoro haka mahaifin shi da yake wa kana lahu fi darihi baitun mahaifin shi da yana a gidansa yana wani daki li zikrillahi ta'ala wanda baya komai a cikin ba ambatan Allah ba لا يدخله أحد سوى بام يشغار من ذلك مما شبه رضي الله عنه الله يدري وكان وفاته ما هي في شهود ما هي في شهود يا ما يا رسول هو شي وزوجته سيدة عائشة رشيدة ما هي في ما تصل ما هي في شهود جاري الرسول رحمه الله تعالى أن لا يقنص في يوم الأحد أرانا الله بالطاعون أوسع النوبال أكي عام ستة وستين ومئة وألف سنة شكرا تدبو da ɗari ɗaya da sittin da shida daga hijira wa dufina aka rufe su ma'an gaba ɗaya a rana ɗaya fil qaryatil mazkura a wata alƙarya da muka fara kaga yanzu muka tare muka sa yanzu za mu ga shekara 278 yanzu barin shot mafi shot jan duniya 278 in ka cire a cikin 1166 a cikin ka cire a cikin 1444 to ita wani karfin jawahir ya ambata a jawahir waka za haka na ya faɗa cikin jami'a a jida da hulmar kuri na finnazin wayan nan kakannin da muka faɗa a wannan sa wawa sai da muktar shi ne shugaban muktar wani karfin jami'a ya ambata a cikin littafin jami'a annahu kana min ayani qaumi shi sai da muktar din a cikin jama'ar sa mutanansa sananne kowa ya san shi wa sayyidi ahmad da sai ka gani da sai di ahmad dukkan su al'umma al'umma su kowane su ne wa zakaru fil jami ya ambata cikin jami bi wasu kan ilimi cewa wato ya kuma tashi da ilimi wa anna shaykh aba salim al ayashi rahimahullahu ta'ala shaykh abu abu aba salim al ayashi hallahu bil ilmi al kabir ya sufanta shi da da ilimi babba cewa malami ne babba wa sayyidi muhammad bin salim wa zakaru da sayyidi muhammad bin salim dukkan su malamai ne manya manya وذكره في الجامع وكذا ذكر وكذا في الجامع بالعلم والورع والتشديد في, في اتباع السنة أتياب أتسين جواهر الجامع يا سبحان محمد بن سالم شوى ما لمين من أنتيني من أنا نرقو بسنة عنه كان له بيت يختلي يتخلى فيه للعبادة أجلس يا دون تاكي ليجي شيء لوادن عبادة لا بداخل داري أشكين جنازة لا يدخل غير ربما يشجع عن داجه وكان إذا خرج من داري مع مع ابن سالم يضم إليه يخرج من جنازة إلى المسجد ذاش ذاش مثلا يتبرقع ينعرف فسك السرير براء دانش ولا يرى أحد وجهه من كان فسك حتى يدخل المسجد حي يشجع مثلا ثم إذا خرج من المسجد إنكم يفتون مثلا يتبرقع يفكر في فسك كذلك هذا أيضا حتى يدخل خلوته واسعة كذلك خلوته قال إذا كل من سها من صاحبي الجواهر والجماعة جوامع من جوامع إن الدنيا جامع من سبحان مدابي قوة الناس يا فدا إذا سألت الشيخ رضي الله عنه ناسا من شوت الجاني أن سبب صبر قئه ذلك ليسا wannan kakan nasu ibn salim in zai fito yake ruwa fuskarsa an zaki masallaci in ya sai ya je masallaci ya cire fuskarsa in ya zai fito kuma ya ruwa fuskarsa sun dukkan sun tambaye shi da me yasa kakan sai ya sai faqala sai shi wajen ce la'allahu yace mai yiwa balaga martabatan fil wilayat ya kai wani matsayi ne a wani saka kullum man balagaha duk wanda ya kai wannan matsayi a wani saka yasiru kullu man ra'a wajahu duk wanda ya ga fuskar sa la ya kadiru ala mubarakati ba zai iya rabuwa da shi ba tarfa da aini daidai da kika kifta wa ido sau da kai girma fuskar sa wa in faraka ho idan ko ka ganshi fuska a buɗe to ba za ka iya rabuwa da shi ba in ko ka rabu da shi ma da lihihi take za ka mutu to da haka yake rufe fuskar sa dan kada mutum ya ganshi in ya ganshi za ka kuma ce kai sai ka ba ka so ya bace maka to ai shi ko zai shiga gida ko in ya shiga gida kuma zai shiga ɗakin na halwa to kai kuma kana da buƙatar da ganin sa to in ba ka ganshi ba kuma mutuwa za ka yi to shi sa yake tausaya wa mutane ya rufe fuskar sa wannan wani matsayi ne a cikin wilaya da wasu bayan Allah suke kara waye martabatu wato wannan masu irin wannan matsayi wata martaba ce man adraka 72 ilman min al-ulum al-muhammadiyya wanda ya riski ilimi na muhammad na manzo ina ulum al-muhammadiyya 72 wanda ya riski wani daga cikin shine yake samu irin wannan wa maka tafiya 30 wa 20 sana ya zauna a cikin wannan matsayi na wilaya shi bin salim din nan jikan kakan shi da shekara 23 إلى لشيء إلى لشيخ رضي الله عنه أنت بشوى لشيخ الثاني هذه لمفاتيح الكنوز ثم أتوانا مطعي مفاتيح الكنوز أو لقيري مكوك وزنوك قال رضي الله عنه شيخ الثاني بل لقيري مفاتيح الكنوز من يسكر وانا أما القطب أما شيء من ديك مقام القطبي ومفاتيح الكنوز وان ديك مفاتيح الكنوز لا يستطيعون سوى النباسة هو كان باسة رفع التصف لكمالهم سبوة كمالهم وبالجملة كي جمع كده فجميع أصلاب سيدنا عبد الله دكا من شوى قبل مميا نشوفنا مولم شوف جاري علماء عباد أتقياء زهاد موصوفون بالإمامة الأزمة والولايات الكبرى عند أهل تلك البلاد ودكا ونكلم أنا كاكا نشوف جارنا azama nan su masu bauta Allah ne masu tsoron Allah ne masu gudun duniya ne an sufanta su da da shugabanci babba an sufanta su da wani taka babba a wurin ma'abota garuruwan su duk mutanen garin sun tabbatar da wannan illa annam kanu li shiddati ittiba'i min sunna sai dai saboda tsananin su gaban sunnan manzon Allah yastatiruna boye kansu suke ba sa bayyana yastatiruna wilayata suna boye wani takarta su bil ilmi da zan su malamai ne ba wani ba فلا يعرف فلا يعرفهم بها با من سنن da wannan matsayi na wani saka illa al-khasatu sai ke bantatu bi khilaf al-ilmi amma sabani ilmi ilmu kowa ya san ilmi ne amma wani saka sun koye ta a bayan ilmi kawai suna nuna kansu su malamai ne kurun su ba ba waliyai bane to alhamdulillah to daga a zauna ana a zama an zauna an zauna tare da bayan Allah a samu kusanci da bayan Allah ka samu albarka ta bayan Allah ka samu addu'a ta bayan Allah abinda ake so ke eh su bayan Allah in suka yi maka a gani ko in shi ya ma du'a'i ka ga albishiri in koyo ce ma urus sai ka mace da tsiya sai a zauna da su sai a zauna a zauna da su sai a zauna lafiya sau da haka duk wanda ya gan shi ya sallama wa inda bayan Allah wallahi ba ya da wani abu sai godiya ga Allah kurus saboda abun kamar da muka faɗa falala ce ta Allah kurus wanda Allah ya so shi ke ba kuma mafi yawa kusanci shi ne babban hijabi in kana tare da wanda aka ce wali ne kai kana tare da shi a gari daya ko kana tare da shi a ƙasa daya saboda zaman su zaman su a garin ku ko zaman su a ƙasa ku sai ka dinga ganin ba ka ganin girman sa wanda yake can zagga yana ganin girman sa amma kai ba ka ganin girman sa dan haka shi yake cewa an ba an ba bi ahliha nazatul baraka fala yarawna tijata fil haraka su mutanen singal ko mutanen kaura waɗansu suna cire albarka a cikin lamarinsu ba za su duk abin da za su yi ba su ga albarka ba musallama wa shewa an ba a da ahaliha na za'atul baraka fala ya rauna tijatan fil haraka sau da kasu ibrahim dan abdullahi kawai su kallo lokacin da kamar da shehu suke faɗa mana lokacin da shehu ya bayyana mutanen kaula dariya suke yan najeriya yan ghana yan sudan yan ana ta zuwa ruru suna kawai mutane dariya su ba san mutanen Ghana da mutanen Najeriya da Chad su sun ga abin da sai gani ba su kawai su Ibrahim na Abdullahi ya gani sai wace ba su kuna musu da ariya suna zuwa da sai kun dinga bin su hakira din su gashi nan ku kuma ga wani ana ana yawa iyaye da kakanni da ariya suna baro garuruwan su da yunwa da tafiya ba irin ta da ba irin ta yanzu ba da za a hau biyu za a shiga mota za a shiga jirgi da yunwa da kishirwa da ba'ala za a je suna kai musu dariya shi yau kun kai su kune musu dariya go sai kun dinga musu haƙi da jin sai ku gashi nan sai ka manya su kai magana ba ta faɗa su kai magana mai kyau ko mara kyau to ba ta faɗa kasa sun faɗa to sai ka ganta Allah ta bata mana alkhair fatiha da salatu fatiha da salatu fatiha kana abu da ya kana Amin. فلا تمتبتوا لنا بقعنا نبينا ونبينا وكذلك نحن الحمد لله